الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله فصل ما لا يجري صلاه الجنازه فرض كفايه وتصلى الدعوه فلله كفايه farilla kifaya shi ne wato idan waɗansu sun yi sun ɗauke ma waɗansu shi ake ce ma farilla kifaya idan sallan gawa ba wajibi ba ne ga kowa ba amma mu sani cewa duk abin da aka ce ma farilla ne na kifaya wato yin shi lada ke akwai mai yawa a cikin shi wanda ya yi ba ma haɗa shi da wanda ya ba kawai abin da ya ɗauke ma ne to amma kamata ya musulmi ya zaki kwaɗayin alheri don abin da aka ce alheri ne yin faɗin ka aikata shi don abin da za a ce ma farilla ne ko farilla ne haini ko farilla ne kifaya ne kokari ka aikata aikata shi ba ma a gama shi da rashin aikata shi kun gane ko sau da aka ke nan farillan kifaya in dai akwai dama musamman aka ta da sallan gawa kana tsaye kana da sarki kuma akwai ruwa ka je ka yi arwallah ka zo wannan sallan ya fi alheri domin za ka samu kirafi daya mun gane kuma kowane kirafi da mazala sallallahu alaihi wasallam kamar girman dutsen wuri za a baka lada mai yawa idan ka yi sallar gawa ta ibanda in ka raka aka binne saboda su nan kun ga farilla ne nake baya wani ya dauke ma ya yi amma in kai ma kai za ka samu dimbin lada wanda shi abin da ya dauke ma kawai laifi ya dauke ma amma rashin ba ka da laifin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka lada ba ka da lada ya amma dai baka yi abin da yake wato laifi ba ne wani ya dauke ma saboda amma wannan laifin da aka dauke ma bai sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wani ku rubuta mai lada sai idan ya zama to mutum yana da hanzari yana da dutse kamar idan ya zama to an tare sallan gawa din nan kuma akwai dukiyoyin mutane dukiyoyin mutanen da wato in ya tarihe shi ana iya sace su suna iya salwanta to kawo wannan lokaci mutum yana da mutum yana da hamzalin da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya bashi lada saboda ya bashi ladan wanda ya sallaci sallan gawa saboda hamzali saboda tsaron dukiya al'umma kusa amma in ba haka ba ka yi zalle ka ce ai ba dole ba tun da waɗansu sun yi tun da ga tsawo guda na samu ko tsawo ba sai na yi ba wannan ba hujja ba kamar yadda za ka ga wato al'ummar musulmi sun je makabarta ko kuma gidan gawa ana sallah dungun mutane ne da mutum ɗari biyu kaga suna zama suna ta ɗibi ana sallah ba abin da ya sha masu wannan ba daidai ba ne wakila a wata magana haka ce sunna sunna ce ba farilla ba ce sannan akwai sabanin malaman malikiya game da ainihin hukuncin sallar gawa waɗansu sun ce farilla ne na kifaya waɗansu kuma sun ce sunna ce ba farilla ba ce wa arkanu a kan shika-shikan ita sallan gawa ɗin guda hudu na farko al'awwal anniyyar na farko shine niyya niyya kuma wato abin da ake ne ta larabci shine alƙasu wa irada ne shine niyya a ka'ida ta shara kuma wato abu ne da ke tabbata cikin zuciya shine qasdul qalbi nihin zuciya shi ake ce mai niyya wato niyya ba ta da alaka da baki ko ka niyya dama abu ne alkasu wal irada nihin a cikin zuciya shi ake ce mai niyya saboda haka ba ta da alaka da baki ba a wani niyya da baki wadanta da baki sabanin abin da ya dace sabanin sunan manzala ne sallallahu alaihi wasallam sabanin sunan manzala kuma bid'a ce da aka faɗin niyya ka ce na waitu an usalli salatal janazah arba takbirat da wani abu wannan bid'a ne ba daidai ba ko da waitu salatal janazah arba takbirat fardu kifayah ko sunna da sauransu wadan wannan bid'a domin niyya ba ta bukatar a waɗe ta da baki niyya a cikin zuciya ce malamai suka ce mahalluha alqalbu bagiran da shine zuciya wacce la kudu biya silaful aula yin lafazi da ita kuma sabanin abin da yake mafi cancanta ne sabanin abin da ya dacewa ne barinta da baki bida mutum bida bida ce abu ne da aka fara da shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali na biyu alqiyamu shine tashi ko kuma tsayuwa sallan gawa daga cikin rukunan da shiga shigar da shi ne a yi ta a tsaye kun gane ko sai idan mutum ya zama tuba ya biya ba ya tsayuwa amma dai idan mutum na laya tuba ya tsayuwa daga ta ya ce الزاري كون أكو التكبير شين ينكبا وهو أربع تكبيرات شين يكبروا يبدأه لمن زايد وإذا زاد الإمام خامسة إذا لمن يكالا كبر سهو سبير فإن كبر هدو سيكالا سبير فلك لم تكفر صلاة صلى شبا صلاة لا شبا صلى مزاك باتشبا إما يكالا تشبا مزاك باتشبا in ma ya kare ta bakwai ba za ta in ma ya kare ta bakwai ba za ta baci in ma ya kare ta tara sallah ba za ta baci duka wannan ya tabbata a cikin hadisai ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ma ne yake sallar shi ba ta baci sallar ga wanda yake yi ba ta baci sallah ingantacciya ce wala yatba'uhu ba zai bi shi ba man khalfahu wanda ke bayan shi in ya kare ta biyar sai nan babu ba za su ba wani ita ce fahimtar malikiya wai sallimu su sai su sallama su gane shi mun gane ko amma ya tabbata cewa a kan sallallahu alaihi wasallam ya yi safai sun kabbarori da yawa da aka yin su idan liman ya yi kai ma kana ji babu nasin da ya ce ta amma dai wannan ita ce fahimtar malikon malikiya wala yantaziruna wala ce ba za su jira shi liman din ba har ya sallah in yayi ta da su zan ce assalamu alaikum sallah ba ku da shi ma daga baya ta ya kare kafaru ne sai sallah aw yustahabu raf'ul yadayn ana san daukaka hannuwa guda biyu fit takbiratul ula a cikin kafara ta farko kafara ta farko ana son mutum ya daga hannu sallah kabbara ta farko kadai banda ta biyu banda ta uku banda wani tsira duk da kyau akwai sabanin malamai akwai sabani tsakanin sabon manzo Allah alaihi salatu wasalam an samu daga cikin waɗansu sahabbai suna daga hannunsu a kabbara ta biyu ta uku ma abin da dai inganta ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sau daya saura kuma yana kabbarori ne kawai والابتداء بالحمد لله sannan kuma ana son mutum ya wara da alhamdulillah bayan ya gane kabbarori guda ma'ana kabbara ta farko sai mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin karanta suratul fatiha an ga wannan abin da mai ishmawi bai kawo wani ishmawi ya nuna wato duka addu'o'i ne za a yi الرابع نود الدعاء شيني الدعاء ركننا wata daga cikin rukunan sallan gawa shi ne addu'a ulul addu'a ga mamaci bi isti kulli tasbiha bayan kowace tabbara bayan tabbara ta uku kai addu'a bayan tabbara ta biyu kai addu'a bayan ta uku bayan ta hudu bi ake du'a'i ta yasara ta kowace irin addu'a ta saukar kawai take wala yustahabbu du'a'un maqsus malam ya ce ba a san addu'a ke bantacciya wa musafi ba ke banci wata addu'a ka ce ita kaɗai za ka ita musamman ba musu haɗu ba alkhamis na biyar assalamu shine sallama wa yusallimu al-imamu wahidatan an yamini liman yana yin sallama guda ɗaya daga damar shi kawai yusmi'u nafsahu zai ciyar da kanshi ma'ana zai sallama nan kasa kasa wa man yari da kuma wanda ke bi mashi su ma sun isar da wato sallama ga wanda ke bi masu wa yusallimu al-ma'mumu wahidatan ma'mum ma zai sallama daya yusmi'u nafsahu faqat zai biyar da kanshi kadai wala yardu ala al-imam ba zai yardi akan liman ba kun gane ko ba zai ce wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa salama sallama dai za a kamar yadda ji bai shi ma haka da kowa sallama da nan wanda shi ne bayani wato a takaice game da sallar bawa mun riga mun yi bayani a cikin ishmawi albabu salisu fi zaka babu na uku shine cikin al'amarin zaka wato wanda yana daga cikin babu na farko da za mu karanta cikin fito wanda mu karanta cikin akhbari ba ba mu karanta cikin ishmawi ba wanda shi ne ba mu nauko da za mu yi a cikin zakka wanda ba mu taɓa karanta shi a cikin fito mun karanta a cikin gurugun kura وهي عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ولا إذا جئت مكة تقريبا تجد عبارة عن مال مقصود مال يمسك كلمة كده تكينونا وتفوت يا محمد كيف أنت تسيئ يا جميل كيف أنت تسيئ يا أنا مرد ها تساوي تسيئ تسيئ yake nan ma'ana ita zakka din da kanta wani dan sashe ne wani dan yanki ne na dukiya da za a shiga shi ne malin maksus dukiyar ke cewa wanda ita ce zakar da za a ba bayan Allah da talakawa da mabugata da masu aiki da ibn sabili da fi sabili lai da sauransu mutane guda ta kusan da za mu zo mu bayani su shine malin maksus yuqadu min malin maksus kuma za a ɗauko dukiyar nan daga dukiya ke bantacce kenan ba kowace dukiya ke ba akwai malin maksus wanda ya kai da sabi wanda ya kai ishirin na dinara ko kuma ya kai mai atajin abu ya kai dinari ashirin ko kuma ya kai dirhami ɗari biyu shi ne ake mafarta ko kuma idan dabbobi ne su ma za mu yi mai bayani daga kaza zuwa kaza ake shi kama idza balaga qadaran maksusan idan ya kai gurgun wanda yake abin kebancewa shine misali fi zamanin maksus a cikin lokaci wanda yake kebantacce idan ba yau ake yi zakka ba kuma ba ba kullum zai yi zakka ba kamar yadda jahilai suke cewa ba kullum ake yi zakka ba kamar yadda waɗanda suka yi ma ta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam tawaye suke cewa waɗanda suka ce sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam cewa kullum da abin da ka samu sai ka yi da mai in ka samu kadabo sai ka yi da dala ka samu dala 20 sai ka yi da dala 4 ko ba واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه kace duk abin da ka samu na dukiya Allah na da kuma su yace ko bai ka samu kuma Allah subhanahu wataala ba yana magana zakka ba yana magana ganima yace ma ganima min ganima abin da kuka samu wurin yaki na ganima to Allah subhanahu wataala yana da kuma su shi walil rasuli wa lil qurba wa lil ba zakka yake ne zakka Allah subhanahu wataala yayi bayanin ta ta hanyar sunnan manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi zakka ba a yanzu sai cikin lokaci ke kasance idan ta zamanto dukiya ce ta kuɗi jirna mai kuɗi na sai an ta shekara guda ɗaya ana tuya ta ana kasuwanci da ita ko aka kwanta idan kuma ta zamanto ta noma ce to ranar da aka girbe aka tashi abubuwan ko aka yi girbe yau mahaswadi wa ato haƙƙaru yau mahaswadi to ba da ake shi ranar da aka girbe shi saboda haka tana da sharaɗi tana da ƙa'ida ba a shuwahiya ba ce ba hayaniya ba ce ba tarzoma ba ce ba san rai ba ne da son zuciya yadda ka ga dama ka yi dama a akwai lokaci zamanin maksus sannan kuma yusrafu fi jihatin maksusa ana sarrafa ta ana rarraba ita zakarin na a cikin jihohi wajaje ke bantattu nan ba kowa ke ba da ana ba da jihohi maksusa su ne mutane guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna masarakatu fuqarai masakin wal amilin alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fil riqab wal gharibin fi sabilillah wa bil sabil wadannan su ne mutane su ne jihadun maksusa su ne in an ciro zakka ake lallaba mun gane ko saboda kina mala ya wada mana sharfin zakka na farko malin maksus sannan kuma min malin maksus yuqtaru min malin maksus wa huwa idza balaga qadaran maksusa mun gane ko sannan kuma fi zamanin maksus na uku kenan na hudu yusrafu fi jihatin maksusa ana lallaba ta a cikin wajaje waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ke ci ba kowa ke ba zakka ba ba kowace dukiya ke yadda ba zakka ba ba kullum ake yadda zakka ba kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah تجب على الحر المسلم ذكرا كان أو صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غيره tajibu zakka tana wajaba ala hurri akan ɗa ɗa shi yake shi ke yi da zakka idan yana da dukiya nan bawa dama ba ya da dukiya ba abin da ke gare nan ya gidan shi ba ɗa shi ke da dukiya saboda haka in an ce alfarri to wato ɗa ko da jariri ne yana da dukiya aka bar mai ta gado sai an shiga masa zakka a lokaci ita zakka ba magana a ce wato mutum ya zama tubari in ka balaga ba ta da sharadi na balaga baliki ne yake zaka wanda ma ba baliki ba yana da dukiya an bar mashi dukiya za a yi zaka ko ba a bar mashi ba mahaifin shi ko wani dan uwan shi ya ba shi ita kuma ta ga a yadda masa zaka sai an yi ta da ne shi ke yi zaka zakka tana waje ba akan ta wanda ba bawa ba al-muslimi sannan kuma ya zamanto musulmi ba kafin ba kafin zakka ba ta waje ba akan shi tun da wani duk da yake yana daga cikin abin da za a tambaye shi ranar alkiyama dan me bai yi zubata dukiya ba Allah ya baya dimbin dukiya daga cikin abin da kafiri zai wani cikin wutar jahannama walam na kunu fa ibn ba mu zama to kuna ce da talakawa ba su yin zakka ce kamar yadda za su cewa lam na kunu ne kusa zaman to daga cikin masu sallah ba tare da cewa sallah ba akida ba sallah wani bangare ne wanda bayan an samu akida take waje ba to amma kuma sun kawo wannan saboda wato daga baya ana neman su aika inda yake da wasu ba cin kafin da ke sallah abin da ake ce mai ce la ila da sallah ka musulunta in ga musulunta sai ka je kai sallah saboda haka na daga cikin abin da kafiri a cikin wutar jihar na mazai cewa nan na ku wa lam na ku na kwari mu ba mu zama tun muna ciyar da wakili talaka mabukaci ba saboda haka allah ya kawo masu cikin wutar jihar na ma allah ya sani zakaran kana namiji ya kasance a kunsa ko kuma mace zakka tana waje ba kan kowa da kowa namiji da mace kowa sai yayi da in dai yana da abin da ya kai da sabon yayi masa kadin to wajibi ne ya zama zakka aw kabiran ko kuma tsoho ne sabiran yaro ne ya zama so aw kabiran ko kuma babba ne aqilan mai hankali ne aw ghayran ko kuma wani mai hankali ne ko ba hukaci ne sai yayi da to da bai da inda akwai kuɗi domin kuɗin nan inda suna karuwa sun kai shekara kuma ana juya su kuma sun kai misali su dole a yi gama ko na ba hukunci saboda ita dukiya ne hankali ce ba ma hukunci ya mace fani swabu zabi to nisabin dinari lissafin da ake ma dinariya a ce ta yi zaka ashirin na dinari shi ne dinari ashirin dinari ashirin shi ake yadda mai zaka kamar yadda mai zan shi a kusa da wani wani sabul wari lissabun kuma azurfa ita ce alwari alsimba ke nan ne a ta dirhami dirhami da biyu ake yadda mai zaka in ya kai dirhami da idan mutum ba zinari ya ke amfani da ita ba yana amfani da azurfa to in ta kai wazinin dirhami da biyu sai ya zama walwajibu malam yace wajibi لذلك أتكون ونم ربع العشر شيني ربع العشر من قال لك يا يا ربع العشر ربع العشر شيني واتو ɗaya cikin goma kuma ɗaya cikin goma da aka yi to sai a raba ya a kasa a ɗoko ɗaya kun gani to shi ne ake ce ma me haƙƙin talakawa sun haka zakka da abu ne dan kaɗan in mutum na da hakuri in mutum na da yakin cewa lallai zai samu lada a wurin Allah subhanahu wataala ba wani abu da cewa dukiya za ka kasa ta goma sai ka ɗauko kashi ɗaya ka bar kashi tara kashi tara a ta kasuwanci shi ma kashi ɗaya ɗin nan cikin goma ba shi za ka bada da ba shi ma zai ka raba da kashi ɗaya cikin wani shi ne za ka bada da kenan kashi tara da rabi hada kwata da rabi da kwata kashi goma ba fata ne dukiyar ka wannan fata ɗin cikin goma kaɗai ne za ka yi zawa ka raba masa talakawa ma'ana in kana da miliyan biyu da wani abu sai wata ta yadda cuta hamsin da wani abu ko sassin da wani abu haka ko ba su da yawa ko inda suke da yawa idan sun zama tun ɗaruruwan miliyoyi a lokacin na abu zai wahala idan su zama to ɗaruruwan miliyoyi ke gare ka kana da miliyan ɗari biyar ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu ka ga nan wurin za a ce duk da miliyan biyu ai sai inda ba ya da zai ga wato zakka ta koma wajen miliyan kasan gona to a lokacin nan mutum ya ce ta yi yawa a lokacin nan ne wa mutum ba ya bukatan malamai su mai bayani saboda ruwa saboda bakar ruwa su ya yi ga dan adam ba zai bada wa dama da ta kai wani lokaci sai ɗaya ɗaya cikin bayan Allah suke ɗauko malamai ko su ke wurin malamai a masu bayani da suka kuma mutum shi ke takurwa da suka akwai mutane ne wanda suna bin lissafi sun san lissafin sun riga sun har da ciki in ta kai ka za ki shiga in baka kai ka za ba shiga saboda haka in lokaci ya yi suna bin lissafin zinariya ko na azurfa a ce a gaya musu sun san ko nawa za a yi za su tsoro Allah su wanda kuma ba ya iya rike wannan amma zai yi malamai sun kai a kai hakuri ko kuma wanda wato saboda ya san ta yi yawa ba mai neman malamai ya zakuro miliyan uku miliyan hudu ya bi mutane ne su ka biyu biyu za ka samu wajen mutum ɗari biyar aka ba ɗari ya ɗauka shi ana ma Allah subhanahu wa ta'ala dubara da wayo kuma mutuwa za ya koma wurin Allah ta'ala wannan duk magana ana yin ta saboda wato wata rana nan mu ne za mu zama mutuwa masu kuɗi kuma ji tsoron Allah mu ne za mu zama mutuwa masu kuɗi wani dariya ku zama tunanin wasu ne su ma an Allah ya ba ku Allah da yake wadda suna dukiya dukiya ku tuna ci a ranar da Allah ya wani tuna ci haka shi za ka fitine ka ta hana ta ka ba da hakkin Allah kana kallo ka ki bada ka yayi yawa kamanci da Allah subhanahu wataala da ya baka sun bi dukiyar da yawa kuma shi yace in ka bada zai kara mata yawa zai kara mata albarka sai wadatar da kai da su duk wanda ke zakka da Allah subhanahu wata'ala Allah zai sanya ma dukiyar shi albarka kuma bayan albarkar da Allah subhanahu wata'ala zai sanya ma dukiyar shi Allah ta'ala zai kara ma dukiyar yawa sannan kuma Allah zai wadatar da kai wadatar da domin duk wanda yake da wadatar zuciya to shi kenan ya huta da wahalar duniya dukiya wato yawan ta ba shi bane matsala in dai kana da wadata kana da sana'a manzo Allah ya ce dai kirgina kasara sana'a ba yawa abin duniya bane dukiya inda ba gina gina da abin da yake cewa wato wadata shine wadata zuciya ka zama to kana gamsuwa da abin da Allah ya raba ya ba komin yawan shi shi yasa waɗansu wata rana suka tambaye imamu Ahmad suka ce mutum yana iya yiwa ce yana da miliyar ɗaya kuma a ce mai yana suhuru ci ba ruwan shi da duniya ya mamu abu da yana yiwuwa miliyar irin tada ba ta yi alfu alfu dina dinari dubu su dubu miliyar ɗaya na dinari kaga a kun misali ya yi wajen miliyar ɗari dina mai shi a can wancan lokaci akwai masu wannan dukiya imamu abu da yana yiwuwa suka ce ya za a yi haka ya imamu ya ce idan mutum ya zama dukiya ga hannun shi da shi to zai ne so ga hannun da shi ma'ana abin da ke ga hannun ka kana juya shi da kala ko yace amma idan ta shigo cikin zuciya ta samu wurin zama ta ba da za a mutum ya gudu zuciya in da zuciya na cikin zuciya ka ko dala ke gari gaba ka gudu ba miliyar dala ɗaya ba gaba ka gudu ya gaba ka iya rabuwa da dala ko kwana kai ka tashi ka lalabo ina dala sai an kalan kai ba in kuma mai yawa ce sai ka kai dala ko kwata wuta ka tana nan ko ba ba ka kwana wata kila sai da rana kake samu kai kwana saboda tsoron mala'iku da su dukiyar ka ta riga ta koce ga hannun ka ta wada cikin zuciya ta samu wurin zama ta kwana saboda haka kenan wato in mutum ya duba zai ga abin da ake hitawa na sassafa wani bane sai da yawa kuma wannan yana tasowa ne sakamakon mutum tun tana yan kaɗan ya saba da ita tun tana yan kaɗan yana ita saboda Allah yana ta karu yana idawa ta koma miliyan biyar yana idawa ta kai tana miliyan biyar ba wasu kai ta kare ko dari da isha ko dari da talatin in ta kai miliyan bakwai ba ta wuce haka ba ta wuce dari ba ta Allah ya baka miliyan bakwai amma ba ka yi da jika da biyu gaba bayan Allah da yadda hakkin Allah su wani wannan hakkin ne ba naka ba ne wannan hakkin baka yi da shi yana da ba ta ma jin sai ka lalace da kiyan albarka yadda kake son ta Allah subhanahu wa ta'ala ya hana maka amma in kana yin lafiyan Allah Allah zai sa ma farin ciki sa ma kwanciyar hankali ba ka tsoron kowa sai Allah amma in ba ka yi da hakkin Allah sai Allah subhanahu wataala ya sa ma tsoron mutane tsoron waɗanda za su su kwace duki mun gane saboda haka mu kiyaye in ana magana ba ana magana da wasu bane ana magana da mu ne mu da kanmu domin yau ko gobe Allah na iya ba mu dukiya zaman tuna su sai mu kiyaye haka Allah subhanahu wataala ba wuce yake dare sai Allah ya kan yi ka ture ko to haka Allah komai mai abin nan ga Allah subhanahu wataala mai sauki Allah mai iko ne bisa dukkan yana iya mai da yau muna talaka gobe muna masu kuɗi me jarrabe mai ga zamu yi dakin Allah cikin dukiya ko ba za mu yi ba to malam yace wal wajibu fi dalika wajibi a cikin wannan shine rubu ul ushri rubu in ushri wato kwata cikin goma kwata goma kawai idan balaga haular kamila idan ya kai shekara haular shi ne shekara kamila cikakkar shekara idan yi dukiya za cika shekara in ba ta cika shekara ba wata tara ba ita ba wata goma ba ita wata goma sha ɗaya ba ita ba sai in kaga damar kyautatawa kamar misali wato wata na goma sha ɗaya cikin azumi to kana son ka taimaka ma bayan to ba dole sai ka kai wata goma sha ɗaya kana iya shirka ta nita saboda kyautatawa Allah bai dora ma ka yanka gaba amma saboda in ka yi Allah zai karba Allah subhanahu wataala yuhibbul muhsinin ina son masu gyara masu kyautata ma bayan ko kuma a irin wannan lokaci da lokacin layya makana da yanka zai maka mu mutane da yawa za su kai abubuwan labunan layyar dabbobin layyar su yanka su mawa sai ka yi musu wannan lokacin alhali sai su kawo muharram ta jika ba kana da yanka ka ba su abinda dai ba su mutum ya wuce a ba a jinka jinkiri bai dace ba yi wannan lokacin amma wani lokaci saboda tana yiwuwa in dai mutum ya yi ga Allah subhanahu wa ta'ala domin wato ya kiyaye alfarman wata mai albarka kuma yana ga bukatar duniya a cikin wata ramadana ta yi tsanani da wani wata to mutum yana yin jinkirta in jinkirin ba su yawa ba amma mutum ya zama to domin Allah ne subhanahu wa ta'ala zai jinkirtawa ba wa kana milkan kuma ya zama to dukiyar nan milki ce mallaka ce kamilan cikakke za ka ce kai kaɗai babu kowa ce in kana da wato dukiya ta shekara guda kana suya ta kai dinari ashirin duka ta ka ci ba ta mutane ba ce ko kuma ba wato haɗin gurwa da muke da wani ba za ka yi da mata bayan ya zama to haɗaka ce wanda yana da jika ɗari bakwai ci wanda yana da ɗari takwas wanda yana da miliyan kuka haɗa kuna kasuwanci ba ta da ita ba saboda kowa zai yi dama kan shi da kuma ba ta kai wannan lokacin ko kuma bashi ne ake bin ka rabin dukiyar nan ta bashi ce kaga ba za ka wuce tana da miliyan uku miliyan biyu ta mutane zai miliyan ɗaya ta ba za ka yi ta zaka ba saboda milki ne na ta dukiya ce kana mallakar ta amma mallaka ce tauyayya ba ta cika ba don haka zarka ba ta waje ba a ta waje ba kan waɗannan masu wancan dukiya wanda suka ba ta azu suka ba ta bashi Allahu a'lam dole a yi ta musu ga yana bai ka ji wani cewa miliyan biyu da wani abu wato lissafi ne wanda ake cikin miliyan biyu ne da ko ta ɗari da tamanin da ko wajen da ɗari da yamma ga tana rubuce lissafi naira dubu ɗari bakwai da dubu goma sha naira dubu ɗari bakwai da dubu goma sha waɗanda suka san lissafi naira dubu sha wallahu alam nan ya kamata ku kwana abin da muka wani gida Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada samu inda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذكر إن شاء الله سيد وتلاد وتكفى أعشاء قلوبه قوموا بالله الله يكون إن شاء الله الغامض أول